irin wannan sadakar mai gudana ita ake kira waƙafi za ki iya gina masallaci ko za ka iya gina masallaci ko makaranta ko ka ɗauki wani fili ka bayar ka ce ya zama sadaka ga musulmi a rinka rufe su ya zama makabarta duk wannan aikin alheri ne ko ka je ka gina wani asibiti ka ce ka bayar da shi sadaka ga al'ummar musulmi su rinka zuwa suna shan magani ana kula da lafiyarsu duk wannan ayyukan alheri ne ko ka ɗauki ko ki ɗauki nauyin wani ko wata ya tafi ya je yayi karatu na addini duk wannan sadaka ce mai gudana waɗannan abubuwan gaba ɗaya da suka zo a cikin hadisin nan na kawo su ne don in faɗakar da ku akan cewa babu shakka sai kun yi tarbiyyar 'ya'yanku sannan za su zama nagari to abubuwan kuma da ke ɓata tarbiyya suna nan da yawa daga ciki akwai abubuwan da na faɗi kallon waɗannan fina-finai na soyayya karanta littattafan nan na soyayya kallon waɗannan fina-finai da kafirai suke turo mana cikin gida da waje dagewa channel 2 MBC ko dagewa Channel O ko duk wata tasha ta fim ya zama an dage ita ake ta kallo ba a zama ana karatun alkur'ani yara ba a barin su abin da aka yi musu na lesson su je su tsaya su yi bita assignment da aka ba su su yi Allah azim za mu waye gari ƴaƴan da ake haifa sai mu ga cewa they will not be productive ba za su yi amfani ba ba za su amfanar ba saboda me saboda sun ƙara rayuwarsu a gaban talbijin sun ƙara rayuwarsu a gaban mujalla da shashanci waɗannan su ne kaɗan daga cikin faɗakarwa da ainihin tambihi da nake so zan yi mana insha Allahu ta'ala sai dai akwai tambayoyi waɗanda za mu ɗan tsaya mu amsa su kafin lokaci ya ƙarasa Allah ya taimaka to wannan mai tambaya namiji ne ko mace ya ce yana son ƙarin bayani akan zaman da ake yi na raka a farko da ta uku wato a jalsatul istiraha wannan zama ya tabbata annabi yana yi a cikin ainihin sallashi annabi yana zama a raka a farko da raka'a ta uku da duk wata raka'a da take mara ba ta da 'yar uwa dan zama ne yake dan takaitacce ba wata addu'a ba wani zikiri da ake al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisin shi daga malik ibn al-huwairis haka na al-imam ahmad da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da daraqutni da baihaqi sun ruwaito hadisi daga sahabi abu humayd sa'idi hadisai sahihai ne waɗannan zama ne wanda yake ya tabbata a sallar nafila da sallar farilla da tsoho da matashi da mace da namiji da yaro da babba da za su iya yi matsayin shi mustahabi ne wato in ka yi ka samu lada Allah ya taimaka wannan yake sujudar karatun alkur'ani sau biyu ake yi ko sau ɗaya wai kuma banda surorin ƙasa sujuda alkur'ani sujuda ɗaya ake ku duba a cikin alkur'ani akwai wasu wurare guda goma sha biyar idan mutum ya karanta yana ƙara sawa sai ya ainihin faɗi sujuda ƙwaya ɗaya addu'ar da ake yi idan a sallah ne mutum zai yi tasbihi na sallah sannan kuma zai ƙara da wata addu'a da ta zo da cewa sajada wajihi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basrahu fatabarakallahu ahsanal khaliqina saboda haka ku sani da cewa wannan addu'a wannan sujuda so ɗaya ake yin ta cewa ban da surorin ƙasa wannan magana ba ta da dalili har da surorin ƙasa irin su ikra da makamantansu sai dai su irin su ikra ɗin ƙarfin su bai kai ƙarfin waɗancan ba amma duka sun zo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dauda ana yin waɗannan sujudodi idan ba a sallah bane mutum yake cikin karatu har wayo zai iya yin wannan sujuda sujuda ce mai daraja idan mutum yana karatun alkur'ani ya zo wurin ayar sujudar idan ya faɗi ya sujuda manzon Allah ya ce sai shedan ya sheka da gudu yana cewa ya shiga uku ya lalace dan adam ya yi sujuda zai samu aljanna shi kuma an ce ya sujuda ya ƙi zai samu wuta to tana da falala saboda haka ku rinka yin ta daidai ce Allah ya taimaka wannan ya ce mutum ne mahaifinsa ya rasu ya halatta ya sa a yi masa saukar karatun alkur'ani eh mai saurare ma zai yi sujuda amma aka ce mai saurare yana biye da wanda ke karatun ne idan mai karatun ya yi sujuda kai in bai yi ba shi kenan don kamar limamin kai idan mahaifi ya rasu za a iya sa a yi mishi sauka alkur'ani abin da mai tambaya yake cewa kenan wato mu sani da cewa alkur'ani mai girma darajar shi ta kai ko da kulhuwallahu aka karanta aka roki Allah Allah zai biya bukata balle in an sauke don haka ana karanta alkur'ani a yi wa mahaifi addu'a amma bari ku ji ba kasuwanci ba ne karki je ki kira alaramma alaramma za ka sauke ƙur'ani zan baka dubu goma za ka yi mahaifina addu'a alaramma ya ce a hajiya ki ƙara dai ce to alaramma abin da duba addu'a ba ne yi to a ƙara dai ki ba dai da dubu sha biyar to amma da dubu ashirin idan aka yi haka to haramun ne domin ya zama kasuwanci ya zama ciniki bai zama ibada amma a'a algafata mala a karanta qur'ani gwargwadon abin da ya sauƙaƙa aiwa mahaifina addu'a ya halatta sai ki kawo sadaka yanzu ba ciniki bane sadaka ce ko wani ihsani ne amma in har abin ya zama ciniki kamar yadda a ƙasan masar na ga ana yi idan mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka za ka je ka yanko rasit idan kana so a yi sauka in kana so a yi kaza har wai wani ya je ya ba da kuɗi ɗan kaɗan ga wai malami ya karanta wa mahaifin shi Kur'ani ya yi addu'a da malamin ya zo kawai zai addu'a sai ya fara karanta huzuhu fagulluhu ثم الجحيم صلوه ku kama shi ku daure shi ku wurga shi wutar jahannama sai yace kai ya kuma kake karanta ayar jahannama yace a yo kai sai ka bada yan kwandalaye kanana ka ce ayi addu'a baka bayan abin nan to shikenan sai ya ɗibo kuɗi masu yawa ya bayar sai kuma malami ya koma yana cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiya ya ke wannan rai mai natsuwa koma zuwa ga ubangijinki cikin yarda kun ga abin da ya zama kuma kasuwanci ya zama shiririta amma daidai ne algafata malam aiwa iyayena addu'a ga abin sadaka ba sharadi bane ba a ce lallai sai an sauke qur'ani daraja qur'ani ta kai jama'a idan mutum ya karanta qul huwallahu ahad so uku za a rubuta mai ladan ya sauke alqur'ani gaba daya qur'ani ya kamar ruwan sama ne albarka ne gaba da bayan shi qur'ani bai da kadan ko bismillahir rahmanir rahim bangaren qur'ani ce saboda haka ba sharaɗi ba ne a ce sai an sauke Allah ya taimaka wai daga shekara nawa ne ya kamata iyaye su aurar da 'ya'yansu ai ya koyawa ka haife ta za a iya aurar da ita in ta balaga sai a kai ta a tare yi an zo suna yawa ce to kuma an ba da ita miji sai ta siyo napkin kenan da madara da bulungoci aiki ya samu wato aure ya danganci ya danganci yadda girman yara suke kun ga gwargwadon yadda ƙasar da yaro yake da garin da yake da gidan da yake da irin jin daɗi da yawan wahalhalun shi da rashin wahalhalu shi ke kawo girman shi za ku je ku ga yara a ƙauye yan yan matumburai haka tsubur tsubur sai ku ji ana cewa shekara sha bakwai shekara sha takwas amma ke kina ganin ta bera ce bata wuce a aike ta kiran budurwa ba amma sai ki zo bariki sai ki ga wata zangarmemiya haka ita kuma sai a ce shekarar ta tara saboda jin daɗi ba ta wahalar komai abin da ake dubawa wajen aurar da ya ita ce duk sa'ad da buƙatar a aurar da ita ya kama za a iya aurar da ita sai dai in karama ce bata isa namiji ya take ta ba to sai a baiwa mijin shawara ya saurara har sai ta yi girma a gidan shi amma a cikin shari'ar musulunci yarinya yar karama yar shekara takwas hadisi ya bayyana ana aurar da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri fatima ya auri aisha tana ainihin yar karama kuma shi annabi ya tashi aurar da a'in fatima ya aurar da ita tana shekara sha shida saboda haka ya danganta sayyidina Umar ya auri ummu Kulsum yar gidan sayyidina Ali tana yar karama haka har sayyidina Umar da ya ganta sai ya ce wa Aliyu ka auren min da yar kamana sai ya ce ah ranka ya dade ai yar karama ce sai ya ce an dai ka yadda zaka bani yace shikenan to zan turo ta idan ka ganta in ta yi maka na baka sai aka turo ta ya yarinya ya karama kun ga sharadin shine in ta yi na baka shi kuma da ya zo ga yarinya ta yi kawai shikenan sai ya ce na karba aure ya dauru khalas dan haka sai ya jata da wasa sai ya daga zanin ta yana daga kaurin ta yace bari ga kaurin ki Allah ya sa ba tabo yana mata raha ta zama matar shi tunda an ce in ta yi na baka kuma ta yi shikenan ya karba sai daga kwaurinta ya mata wasa sai ta ce kana datti da kake daga mini kwauri wallahi ba dan dai abin nan ba da sai in mare ka sai kyalkyale da dariya shi ya san matan shi ce kawai shi kenan ta girma sai aka hada ta aka kai ta ɗakin miji saboda haka kullum abin da ake duba game da lokacin da namiji zai aure ko lokacin da mace za ta yi aure shine in bukata aure ta kama ana iya aurar da ɗa ko ɗaya a duk sa'ad da lokaci ya kama amma kar ku bar ‘ya'ya ba ku aurar da su har su kai ga matsuwa da bukatuwa don akwai yara a yanzu shekara sha bakwai sha takwas idan su ya buɗe kamar soyayyen kifi kifi kifi wallahi sun san duk abin da ake ciki a duniya sun kalli fim sun kalli kaza sun kalli kaza sun sayar da ake kaza sun sayar da ake kuna nan kuna ganin haba yarinya ce yarinya ce ta fi kiwaye in baki wasa ba sai ta je ta sai da ke akan tunkwali Allah ya kiyaye wannan kenan daga shekara nawa ne mace take balaga kuma wai shi ma namiji haka duk waɗannan abubuwan sun danganci yanayi kamar yadda na ce yanzu misali yadda yara suke balaga a a wurare irin su zaria da yadda suke balaga a yola ya sha bamban saboda yola adama akwai zafi zaria kuma akwai sanyi to zafi da sanyi yana da alaka wajen girma da tsimbirewa da zubar jinin haila da fitowar nono da makamantansu alamomin balaga kawai in sun bayyana ga yarinya shine a ga nono ya fito mata ko kuma ta fara haila ko namiji a ganshi ainihin yana da gemu gemu ya fara fito mai ko gashin hammata ko gashin mara ko kuma ya fara mafarki yana zubar da mani ko ita ma ta fara mafarki tana zubar da mani ko gashi ya fito mata a mara ko a hammata ko makamantan haka waɗannan su ne alamomin balaga da an ga waɗannan abubuwan to shi kenan sai a fara jin su a jika ana nuna musu abubuwan da ya kamata in mace ta balaga kuma ya kamata ne a fara nuna musu tun kafin su balaga galibin yara mata ba a karantar da su game da jinin haila sai ku ga yarinya tana talla a kasuwa kawai sai ku ga ta jefar da faranti tana tsalle tana ihu a ce lafiya ta ce ta ga jini na zubo mata ne a jika ta balaga ne da rana tsaka bata sani ba ya kamata a karantar da su kafin su balaga Allah ya taimaka su yake da hakkin aurar da 'ya'yansu iyaye iyaye suke da hakkin aurar da 'ya'yansu to wannan yake yana suna so a ba su addu'ar da miji yake yi wa matar shi idan an raka shi ɗakin matar shi to wa yake a raka shi tukuna shi bai san ɗakin matar ba sai an raka shi ya gina ɗakin da kanshi amma sai an raka shi kuma shi ya tafi shi kadai abin da ake so daren tarewa shine ita idan aka kai ta saboda ita galibi sabuwar amarya tana da dan kunya to ana so ɗan ƙawayenta ko wasu ƴan da da suka rakota sai su tsaya har mai gida ya shigo ɗaki idan ya shigo ɗaki abin da ake bukata shine shi kuma kada ya shigo hannu rabbana ya shigo da ɗan wani balangu balangun shi tsire tsiren shi ɗan yogurt ɗin shi ɗan jeans ɗin shi haka ana so ya shigo da ɗan wani abinci ko ɗan abin sha haka ba wai kawai ya shigo da doguwan gemu da rawani ba kamar zai limancin juma'a ya shigo da ɗan wani abu in ya shigo aka ce sai ya zauna kusa da ita sai ya sha ko ya ci sai ya miƙa mata ita ma ta sha ko ta ci sannan 'yan dattawa 'yan tsofaffi 'yan ƙawayenta su ma su ɗan ɗanɗana haka annabi da zai shiga ɗaki sai ya shiga da nono da ya shiga nono sai ya miƙa wa aisha da ya shiga da nono ya miƙa wa aisha aisha kuma irin abu na na budurwa sai ta ta ta ta maki miƙa hannu ta karɓa sai da dattawa su asma suka ce ke ki karɓa mana kin manzo Allah da koko a hannu annabi ya sha sai miƙa mata sai ta sha da ta sha sai aka ce to kuma ku dan tsotsa mana kuma da kuka dan kawo ta sai kuma yan dattawa dattawa za su yi dan kara a wallahi mun koshi mun koshi ya manzo Allah yace a kin kai kai ku sha sai kun suka karba suka sha a sai yace a da za ku yi ƙarya ga yunwa ga ƙarya da wanne za a ji sai suka shanye nono gaba daya to aka ce haka sunna take cewa in za a shiga daki a shiga da dan wani abu idan aka yi wannan idan ita matar ba haila take ba sai kai mijinta ka ce to ta je ta yi alwala idan ko tana al'ada to sai ka rabu da ita idan ko tana cikin tsarki sai ta yi alwala kai ma ka yi alwala sai ka wuce gaba sai ta tsaya a bayanka sai ka yi sallah raka'a biyu fatiha da sura fatiha da sura ko fatiha da kulliya ko fatiha da kulhuwallahu ko duk abin da ya sauƙaƙa raka'a biyu idan kai raka'a biyu din nan sai ka juyo sai ka kama kanta ku kiyaye da kyau yan mata kada miji ya je zai kama kanki kice ko zai asirce ki ne addu'a za a yi miki ta albarka haka ce sai ka rike goshinta da hannunka na dama sai ka ce bismillah allahumma inni as'aluka min barakatiha da sunan Allah ya Allah ina roƙonka albarkarta allahumma inni as'aluka min khairiha وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يا الله ka hada ni da alherinta alherin da ta zo da shi ka kawo min ya Allah Allah ka raba ni da sharrinta Allah ka raba ni da sharrin da take tafe da shi aka ce in har miji ya wannan addu'a to ya bude kofar zaman aure shikenan sai kuma a ci gaba da mu'amalar zaman aure waɗanda suka rakota su watse su basu shi kuma ya juye mata nasihohi ita ma ta mishi nasihohi shikenan in an zo saduwa aure kuma a yi addu'a bismillahi Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana shi mijin shi yake wannan addu'a in yazo zai sadu da matar shi a ranar farko da kowace ranar saduwa da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shaidan arzikin da ka ba mu da zaka ba mu Allah ka nesanta shi daga shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka samu da a cikin wannan kwanciya shedan ba zai taba cutar da shi ba wato ba za a haifi dan iska ba to waɗannan su ne abubuwan da ake insha Allah ta'ala Allah ya sa albarka wannan ya ce wai yaya addu'a tsakanin aminai ko kuma tsakanin mutumin da yake neman yarinya da aure Allah ya ɗauki ranta ba ya auren ba kuma yake mata addu'a ko haka ya halatta daidai ne mana abokinka ko amininka sai ya rasu budurwar da kake nema sai ta rasu sai kai mata addu'a ai akwai haƙƙi ma'anan na kai mata addu'a din akwai haƙƙi ma'ana ai dukkan musulmi yana da haƙƙin musulmi ya mishi addu'a to balle abokinka ko amininka balle matar da ka sa rai ka aura kuma Allah bai ba daidai ne a yi masa addu'a ko a yi mishi addu'a insha Allah. wannan ya ce to mutumin da yake karatun ƙur'ani ba alwala in ya zo sujuda zai iya yi aka ce zai iya wannan sujuda saboda ba sallah ba ce amma in a sallah ne ai dama kun ga yana da alwala ko wannan ya ce akwai gafila bayan sallah asuba ina nufin in mutum ya makara har ya tarar da an ta da sallah to zai iya yin nafila kafin ya yi sallah ko bayan ya yi idan ka zo sallah asuba ka samu liman ya fara yin sallah sai ka shiga ka bi shi sallar asuba ana idarwa sai ka tashi sai ka yi sallar nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ba da fatawa haka a cikin sahihul bukhari amma nafila da aka hana yi bayan sallah asuba ko la'asar ita ce nafila wadda take mara dalili shi ma abin da ake nufi shine bayan sallar la'asar sadda rana ta tafi za ta faɗi ko bayan sallar asuba sadda rana ta tafi za ta faɗi wannan shine shi ma abin da aka hana insha Allah to wannan yace menene hukunci ko muhimmancin walaha hukuncin walaha ita ce sunna sallar walaha sallah ce mai sunna ce wato sallah ce mai falala muhimmancinta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar walaha sallar bayin Allah ce ina ma'anar haka duk mutumin da kuka ga ya lazimci yin walaha to bawan Allah ne mutumin kirki saboda daidai wannan lokacin ake tafiya kasuwa ana kama su ana kama kuɗi daidai lokacin ake hada-hada a ofis daga karfe bakwai karfe takwas karfe tara karfe goma waɗannan lokuta su ne lokutan sallar walaha har zuwa rana ta kai tsaka sallar walaha raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas mafi karanci raka'a biyu tsaka tsaki raka'a hudu zuwa shida zuwa takwas ku kiyaye wannan ana yin karatun a bayyane ana yin karatun a sirrance na'am to wannan tambayar ta yi 'ya'ya da yawa ko ya halatta wai a yi wa mutum saukar alkur'ani akan wata bukatarsa sannan ya yi sadaka ai mun tattauna shigen wannan matsala in an sauke alkur'ani ya roƙi Allah ba ai laifi ba amma dai ka amai da shi business amma a sani da cewa ko ba a sauke qur'ani ba abin duk da karanta na qur'ani alheri ne a yi sadaka duk daidai ne akan wata bukata daidai ne karanta qur'ani ya Allah saboda daraja alqur'ani da aka karanta Allah ka biya wa na bukata ya Allah ga sadaka an yi saboda daraja sadakan nan ka biya wa na bukata amma kada bukatar tashi ta zama muguwar bukata ce misali kada kada malami wani ya zo ya ce malam a karanta alqur'ani a yi addu'a Allah ya kashe wani ko za ka ce a ba za ka yi wannan addu'a ba me ya kamata iyaye masu me ya kamata to ‘ya'ya masu bin iyayensu kuma iyaye kuma iyayen na sa musu albarka kullum amma shekarunsu to sun ja iyayen wannan tambayar ban fahimce ta ba dai mai ita na kusa yayi da baki insha Allah an zo yi da baki insha Allah wannan tambaya ta ce ya za ka yi wa 'yan uwanka addu'a idan sun rasu ko mijinka ai addu'a mai sauƙi ce ko da hausa ne kana da wa ko ya ko kanwa ko abin da ya rasu sunan shi za ka kira ka yi mishi addu'a ya Allah ka gafartawa ne ya yi Allah ka ji kanwa ne ya yi sannan da ziyarar kabari in ka ziyarci kabarin shi ka je ka tsaya ka fuskanci kabarin ka sallama ka ambaci sunan shi sannan kuma sai ka ainihin juyo sai ka ainihin daga hannu ka fuskanci alƙibla kai mishi addu'a wannan a makabarta kenan daidai ne haka din insha Allah ta'ala wannan waya mai ke sa a yi wanka kamar wanka na shari'a fitar jinin haila yana sa wanka janaba tana sa wanka janaban nan ko ta jima'i ko ta sha'awa wadda ba a yi jima'i ba amma mani ya fita sannan me marabar wankan haila da na janaba da na haihuwa da wankan janaba da na haila da na haihuwa suna da bambance-bambance kama haka wankan janaba idan aka zo yin shi ana ɗiban ruwa a zuba a kaso uku a cuɗa sannan a ci gaba da wanka sannan sai niyya wankan haila kuwa ya zo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ana tsefe gashin kai sannan sai a yi wankan haila ɗin daga baya sai a mai da kitso don haka idan mace ta haila sadda za ta yi wanka za ta tsefe kanta in ta tsefe kanta sai ta ainihin yi wankan sannan daga baya sai ta mai da kitsanta hadisin aisha ya tabbatar da haka yana cikin sahihul bukhari amma a wani hadisi da naji wasu na hujja da shi wai muslim ya ruwaito shi gaskiya muslim ya ruwaito shi amma malamai sun tabbatar da cewa wannan riwaya bata tabbata ba an tambaya annabi ana tsefe kai saboda wankan haila da wankan janaba sai annabi ya ce a wankan haila ne aka tambaya annabi ana tsefe kai saboda wankan janaba sai annabi ya ce a amma game da magana haila gaskiya tabbata ana tsefewa wannan kenan bayan wannan wankan janaba aya wankan haila annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in mace ta gama wankan haila sai ta je ta samu turare sai ta daddangwala ta shashafa a ji inda ta san jini ya tattaba saboda wankan wankan haila ku kiyaye da wankan haihuwa wannan jinin yana sanya wa mace wani irin karni a jikinta ko ta yi wankan na haka saboda wannan karnin ake samun turare ana bi inda duk jini ya tattaba saboda a samu a fita daga wannan to wannan kuma 'yan mata ne ko zaura suka ce don allah malam ka yi mana addu'a allah ya ba mu miji mu yi aure to allah ya ba ku miji ku yi aure na gari eh to tambayoyin ga su nan dai ina ka sai din a sa na biyu in wannan yake eh wai na hukuncin miji mai butulci mijin da baya gode wa matar shi duk abin da ta sai gwasale ta duk abin da ta sai gwasale ta ya zama butulu kenan ya zama butulu kenan bai kamata ba mai hukuncin namiji mai duka shi ma sai alkali ya doke shi haramun ne namiji ya daki matan shi sai inda dalili kuma inda dalilin ma ba dukan kawo ka ba dukan ban tsoro ne dan duka ne da da gefen bargo ko da hannu haka dan na barazana haka ko ka ko bulala ku sheka da gudu in te falo sai ka dawo ka ce ma haɗu amma ka taba zabga mata dan barazana ne amma ba wai ka nade karfin ka kato kawai ka rinka dukan yar mutane ba haka kamar Allah ya aiko ka duk mutumin da ya haka gaskiya yayi zalunci kuma Allah zai rama mata ba a dukan mace jama'a duka irin wannan da ake wannan na hauka ba haka ake ba kamar yadda da yawanci mutane su ne wannan ba daidai ba ne Allah ya kiyaye mata kuma ka rinka godewa mata ka in ta aikin alheri kamar yadda in ta kuskure kake mata mita ya kamata ran da ka zo ka ji miyan nan da daɗi ka ce kai hajiya yau sai umara gaskiya kin samu ji ce eh to kin ga gobe ke ma sai ki abin nan amma mijin da ya zan baya godiya to sai a kasa gane ya za a kyautata